أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين to babu al'amalati gusulul janabati babu yacce ake aiki bisa ga wankan janaba haddathani haya an malikin an hisham bin urwata ana bihi ana aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min aljanabati a wadda ce ya yi hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Hisham bin Urwa daga mahaifinsa Urwa bin Zubair shi ko ya karba daga khalarsa yar uwan mahaifiyarsa Aisha Allah ya kare da a gare ta a cewa hakika manzara sallama kana idan tasala min aljanabati idan ya kasance idan zai wanka na janaba Bada bi ghasli yadayhi.
yana fara wanke hannayensa summa tawadda kama yatawadda lis salati sannan sai ya alwala cikakkiya kamar yace yake alwala dan sallah summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i sannan ya kuma shigar da yan yatsunsa watakan a cikin ruwa ay yukhallilu biha usula sha'rihi watakan in ya shigar da ruwan kuma hannayensa ciki sai sa a kansa usula sha'ari har sai ya taɓo fata an fahimta ko shine usula sha'ari watakan kamar yana mammatsa kansa da ruwan ya zamanto ruwan ya shiga can ƙas- can ƙas
thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha gharafatin bi yadayhi sannan ya zuba wa kansa sallallahu alaihi wasallama kamfata guda uku da hannayensa haka zai kamfato haka so uku ya zuba kamfato so uku ya zuba kamfato so uku ya zuba haka thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi to bayan haka kuma sai a zuba ruwa baki daya a jikinsa baki daya sai ya zuba shine asalin abinda za su sallama yi وحدثني عن مالك نعم.
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها a nana Aisha uwar mu'mina Allah ya yarda da ita tace أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء Allah sallama ya kasance yana wanka daga ƙwariya Huwal shine faraku.
huwar- shine faraku من na الجنابة daga watakan janaba yana wankan janaba da faraku abinda ake ce masa alfaraku ƙwariya ce watakan ba ta da yalwa sosai
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة abdullahi bin umar ya kasance in zai wankan janaba
بدأ yakan fara فأفرغ على يديه yadayhi يده اليمنى sai ya dan tuntsuro ruwa haka a hannunsa na dama فغسلها an fahimta ku in ya tuntsuro shi sai ya wanke shi ثم غسل فرجه sai kuma ya wanke al'aurarsa ثم مضمضه sai watakan kuskuren baki واستنثر ya shaka ya faci ثم غسل وجهه ya wanke fuskarsa ونضح في عينيه to shi da yake yana cikin mutum ne wanda yake ta- da tashdidi da kyau an bayan damu sai kuma ya yi ruwa idan shi har aka yi iza ƙarshen rayuwa kuma sai ya zama to idansa ya yi rauni sosai domin shi haka har cikin idansa yake zuba ruwa in yi in zai wankan janaba
نعم ثم غسل يده اليمنى wata ga a cikin sahabbai shi aka sa- shi kadai aka samu yana yin haka an bayan damu inda zai wanka sai ya zuba ruwa a cikin idansa
ثم غسل يده اليمنى sannan ya wanke hannunsa kuma na dama ثم اليسرى sannan na hagu ثم غسل رأسه haka sai kuma ya wanke kansa ثم اغتسل sai kuma ya wanka baki daya وأفاض عليه ya الماء kwarara ruwa baki daya a jikinsa haka yake yi وحدثني عن مalik Ubaydullah ya أنه ce, بلغه cewa labari ya ci da shi أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة a nana Aisha Allah ya kare da gare ta an tambaye ta game da wankan mace na daga janaba ya za ta yi wankan janaba mace فقالت nana Aisha ta ce لتحف على رأسها ثلاث حفنات من الماء ta kamfato daga rafatu da hanafatu din ma'anarsa ta kamfato ruwa su uku a kanta ta zuba haka za ta yi dai har su uku za ta kamfato ruwa ta zuba a kanta ولتدغس رأسها بيديها shine ta dinga mammatsa ruwa ta dauko ta dinga mammatsa kanta an fahimta da ruwan domin kaga ita tana dauri tana yi kitso tana kitso to ta dinga mammatsawa dan yace zai yi ruwan ya samu ya shiga
باب واجب الغسل إذا التقى الختانان na'am حدثني يحيى عن مالك amma in ta sa roba fa sai ta cire ta ta daure daure da roba to sai ta cire
حدثني يحيى عن مالك yawwa shine kaga ai نعم inda zare ne wannan kam to da dama dama in ka ce ba sai ta ba sai ta cire ba amma alkawa suka ce inda ta sa roba to yana ruwa roba tana hana ruwa ya fita da haka sai ka ce
باب واجب الغسل إذا التقى الختانان na حدثني يحيى عن مالك نعم.
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب Mm.
أن أم أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون a babu wajibin wasu bi idan taqal kitanani watakan babu wajibi ne a yi wanka matukar ya zamanto al'aura bi ta hadu ta namiji da ta mace to dole ne a yi wanka haddathani ya haya ubaidullah ya ce haya mun hadisi ya karbo daga imam malik ali ibn shahab zuhri an sa'id bin musayyib anna umar bin al-khattab cewa sayyidina umar dan khattab wa Usman bin Affan da kuma wato Usman dan Affan da Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam كانوا يقولون hadisi ya hadisi مم.
manyan manyan gaggan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wanda kuma duk ilimin sahabban ya koma wajen su ma na Aisha ai kaga duk a cikin mata ba mai ilimin ta haka manzo Allah ya faɗa A Allah shine abinda Yusuf da Bahani ke a alamul alimati kadarawa shaɗuru dinin al'ulama dama an ce ku zo nisba dinukum min hadhihi umayra to zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama matan manzo sallallahu alaihi wasallama Kanu kanu yaquluna yaquluna.
duk su ukun suna cewa إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل idan al'auran namiji ta haɗu da al'auran mace to shikenan fa kadu wajaba gusu dole ai wanka wanka ya wajaba kenan ba alma'u bil ma'i ba an yi naskin wannan an fahimci hadisi ko Na'am.
da yazo a cikin bulugul mara zarar haɗuwar al'auran namiji da ta mace to ya wajabta wanka
وحدثني عن مالك نعم.
عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله an abi salama ta بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال Ah, abu salama da abdurrahman bin alkun Allah ya kare annahu kala cewa yace سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه ya وسلم ما tambayi يجب na الغسل Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallama cewa menene yake wajabta a ce za a yi wanka قالت sai ta ce هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة to a wasalama lokacin da ya tambaye bai balaga ba sai tambayan manya an fahimta ko sai na na Aisha ta ce kai yanzu a wasalama ta ka san yadda za a kwatanta ka kai yanzu misalin ka To Misalin misalin farruji.
farruji. kamar dan tsako ne يسمع الديكة تصرخ sai فيصرخ sai- معها sai- sai ji uh, zakara yana tara ya ce shi ma zai ya buɗe baki ya tara tare da shi kai na kai na wannan tambaya
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل to an ka gani amma sai ka gaya masa ilimin Mhm, domin yana da himma wajen neman ilimin sai isa aka bashi ilimin kuwa idza jawaza al-kitanu al-kitana duk lokacin da wata kan al'aura ta ketare ta hadu da al'aura ta mace to shikenan faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba an bayyana ko duk lokacin da al'aura namiji ta hadu da al'aura mace to wanka ya wajaba
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه Ubaidillah ce Yahya bin وسلم Hadisi ya karbo daga Imam Malik daga Yahya bin Sa'id al-Ansari daga Sa'id bin Musayyib cewa anna Aba Musa al-Ash'ari cewa ah, Abu Musa al-Ash'ari A ya da je wajen Aisha ne.
Sayyidatina Aisha فقال zaujin لها Nabi matan Manzon sa sai ce da ita لقد شك علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمري إني لا أعزم أن أستقبلك به
ikhtilafu ashabin nabi fi amrin sabanin nan da ake yawan samu tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani lamari laqad shakka alayya wannan abu yana damuna hakan yana damuna wannan ya ce haka ne wannan ya ce ba haka bane ba amma kuma la'uzimu an astaqa bilaki bihi ni ko ina ganin girman in ce zan fuskance ki in tambaye ki wannan abu an bayyana ku قالت ما هو sai sayar tuna Aisha ta ce wannan wani abu ne ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه duk abin da ka san za ka iya tambayar mahaifiyar ka tambaye ni فقال ai haka yake annabiyu wa azwajuhu ka gani to inda za ka tambayi mahaifiyar ka wannan abin lafiya tambaye ni ai qur'ani ya gama magana to فقال a abu musa al-ashari sai yace الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينذر mutum a ce ya sami iyalinsa ya sadu da iyalinsa sai ya kasala ya zama to bai fidda komai a jikinsa ba فقالت sai ta ce إذا جاوز wata الختان yana الختان tambaya فقد yanzu وجب wannan shi ma الغسل sai wanka ko ba sai wanka ba sai ta ce a idza jawaza al-khitanu al-khitana na'am matukar al'aura ta ƙetare ta haɗu da al'aura ya uwarta faɗaɗu wa jabal gusu shikenan wanka ya wa jabal فقال أبو موسى الأشعري abu masa al'ashari ya warke لا أسأل عن هذا أحدا بعدك bayan أبدا shi ba zan kuma dosan wani da wannan tambayar ba مهم.
kenan na zabi ilimi anan وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت أن الرجل يصيب أهله ثم يكسر ولا ينزله ka gani mahmud bin labid al-ansari ya tambayi zaid bin sabit an rajul daga mutumin da yusibu ahlahu ya sadu da iyalinsa sun mai fusilu sai ya kasala wala yunzilu bai fidda komai daga jikinsa ba فقال زيد sai ya يغتسل ce yaktasilu zai wanka وقال zai له wanka.
محمود sai mahmud bin labid al-ansari ya ce إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل to ai ga wani babban sahabi shine ubayyu bin ka'ab shi yana ganin cewa ba ya ce za a ce ayi wanka an fahimta ko
فقال له زيد بن Zaid bin ثابت sabitin babba ne qurra'u cikin qurra'u manya ma haka kuma dai shi ma ubayyu din babban sahabi ne cikin qurra'u Ya فقال tambayi له wancan, ya tambayi wancan sai ya ce فقال له زيد بن ثابت sai Zaid bin sabitin ya ce إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت kwarai da gaske maganar da ka faɗa haka yake Mhm.
ubayyu bin ka'abin da can akan wannan fitawar shi ma yake نعم amma kafin ya yi Fati shi ma ya dawo daga wannan fatawar tasa Mm.
cewa yana ganin cewa lallai za a yi mai wanka din
وحدثني عن مالك عن نافع نعم.
أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ka gani a ubaidullah ce ya ya- ya yi min hadisi ya karɓo daga imam malik daga nafi cewa hakika abdullahi bin umar kana ya kuri yana cewa idan jawo da alkitanu da kitana duk lokacin da al'aura ta ƙetare ga al'aura ta hadu da ƴan uwarta faƙad wajaba al-musul wanka ya wajaba akan mutum
باب وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل babun cewa mai janaba ya alwala in yana nufin ya kwanta ya bacci kafin ya wanka حدثني aw يحيى ya عن- da'ama ko yana nufin ya ci abinci kafin ya wanka حدثني يحيى سمع عن الولاء.
مالك an bayyanta ku na'am eh an bazai wanka a wannan lokacin Na'am.
sai je ya alwala domin ba a so a kwanta babu alwala
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل آه، ذكر عمر بن آه، ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصيبه جنابة من الليل عمر سيدنا عمر الله ya kare da a gare shi ya ambata ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambata wa manzo cewa shi يصيبه, الج... يصيبه جنابة من الليل janaba takan same shi da daddare فقال له رسول الله صلى الله عليه sai وسلم manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi تودع واغسل ذكرك ثم نم
tawadda wa basil zakaraka kuma na kai alwala ka wanke al'aura ka kai bacci shikenan in ka tashi kai wanka مم.
na'am eh eh wannan saboda duba kawai zama cikin ah, najasa ba ma abin da baya jawo an fahimta ko shine abin tunda kaga ba hadisi bane ya kawo ne magana ce ya kawo shi yasa din ai aka ce manzo sallama ya ce lalle mutum ya alwala din kafin ya ne kwanta مم.
domin shedanu ma neman ka suke a wannan lokacin to wannan alwala za ta ma kariya daga su mahama gane al'abdu ma'an najasa to shi kenan ya buɗe wa shaidanun kofa suna nan suna haƙƙi masa
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول to إذا إذا أصاب أحدكم المرأة a ubaidu a ubaidullah ce ya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sham bin urwa ya karbo daga mahaifinsa urwa bin zubair shi ko ya karba daga zaujin da khalarsa ita ce sai da tuna aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ita ta ce إذا أصاب أحدكم المرأة idan ɗayan ku ya sadu da wata kan ma- ma- matarsa ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل wata kan sai ya zamanto yana nufin ya kwanta ya bacci tun kafin ya wanka فلا ينام حتى يتوضأ a gani kai ya ce zai je ya kwanta har sai ya alwala wudu'ahu lis-salati irin kuma alwalar da yake dan sallah
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسى برأسه ثم طئم أو نام عبد الله بن عمر يا كسنتي إذا أراد أن ينام أو يطعم in ya in ya kasance in yana so ya kwanta ya bacci gashi ko yana da janaba ko yana nufin ya ci abinci to yakan je ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa zuwa mirfukai guda biyu ya shafi kansa sannan ya ci abincin ko ya kwanta ya bacci a ga yalwa laƙi eh adaman shi tartibin an so ne ai ba wajibi ba
باب إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله وغسله ثوبه
آه، باب إذا إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى kagani babin cewa wanda yake da janaba sai manta ya sallah to ya sake wannan sallar walam yankur wa gaslihi thawbahu in ya zama to bai tuna ba kuma ya wanke wannan tufafin nasa
حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم نعم.
أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ya ubaidillah ce hayan hadisi ya karbo daga ah, imam malik shi ko ya karbo daga isma'ila bin abi hakim anna ada ibn yasar cewa ada ibn yasar wanda yake tabi'i ne ah, akbarahu ya bashi labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kabbara fi salatin min salawati yana yin kabbara a cikin wata sallah daga cikin salloli a ruwayar Abu Dawud da aka ce sallah asuba ce na'am نعم. ثم أشار نعم. ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا
wata kan yayi kabbara har ya bude sallah an shiga sallah daga ci- ya fito sallah asuba an fara sallah to kuma sai ya tuna wani abu sai ya musu nuni da hannunsu su tsaya duk inda suke sai ya tafi ya shiga gida
فذهب ثم رجع ya je ya dawo وعلى جلده أثر الماء a a jikinsa akwai cewa yayi wanka kenan sallallahu alaihi wasallam وحدثني عن wannan hadisi ko مالك da mursali ne amma ya zo ta hanyar Abu Bakrata cewa a dawo bin Yasarin ya karbo shi daga Abi Bakrata a wata ruwayar kuma ya karba ne daga Abi Huraira
نعم.
na'am na'am eh bai zai iya a ai shi da ya fita daman ya fita daga sallarsa ai shi yana fita daman ba shi ai alwalar ce ma shi daman ba shi da ita da haka ma ya fita daga sallah wannan zai shiga ya karasa sallah wannan susiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kadai abin da aka yarda da shi guda ɗaya ne duk lokacin da limami ya buɗa muku sallah ko ya yi muku sallah sai ta bayyana cewa shi sallar babu tsarki a jikinsa to a lokacin shi kadai ne sallarsa ta ɓaci kuta ku tana amma zancen a jira shi a yi babu cewa yauwa hususiya ɗin ke shari'u ne da aku daman shi ake kallo a sallah kuma yau
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن السلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجروف a ubaidillah ce bai haya min hadisi ya karbo daga imam malik daga hisham bin urwa shi ko ya karbo daga urwa bin zubair daga zubair bin salti annahu qala cewa zubair bin salti ya ce ya fita tare da umar dan khabbab Allah ya kare da gare shi ilal jurufi wato dan can kusa da sham ne tsakanin juruf da cikin madina mul uku ne fa nazara uhum.
فإذا هو قد احتلم a gani sai ya tsaya ya duba sai ya ga kamar cewa mafarki ya same shi kenan ya yi mafarki domin ya ga alamar janaba a jikinsa وصلى ولم يغتسل ya yi sallah kuma bai wanka ba فقال sai ya ce والله ما أراني إلا احتلمت wa ma sha'urtu وما شعرت wa sallaitu wa magtasaltu مهم.
ka gani ya ce wallahi ba na ganin kai na faci cewa mafarki ya kama ni kenan janaba ta kama ni wa ma sha'urtu ni ko ba san nayi wannan mafarkin wa sallaitu gashi kuma nayi sallah ban yi wanka ba shine wa magtasaltu ban yi wanka ba قال ai ya riga ya musu sallah an yi sallah kala sai ya ce فاغتسل wa ghasala ma ra'a fi sai thawbihi da umar ya je ya wanka ya wanke abin da ya gani na daga gurbin wannan ah, janaba a cikin tufafinsa ya wanke shi wa nadaha ma lam yara inda bai gani ba kuma sai yayyafi yayyafi wa adhana aw aqama wannan yana ɗaya daga cikin hujja wanda suka ce mani kenan jazar janaba ne domin sai da umar sai da ya wanke shi inda bai gani din ba ma ya bi shi da ni wa'azzana yayi wazana wa qama yayi iqama summa salla ba'da irtifa'i ka dhuha gani sai ya yi sallah ya sake sallah bayan ma rana walaha wakacin walaha hajji ya daga Ya sake- ya sake Mutamakkinan.
sallah. mutamakkinan kuma ba ya yi gaggawa bane ba ai mutarsilan sannu sannu ya sallata su haka kuma kuma wata kai kuma shine hujjar cewa kenan duk lokacin da limamin shi ya muku sallah baya cikin janaba ta su ce kadai ta lalace kaga bai umarce su a ya sake sallah ba ko
وحدثني عن مالك نعم.
عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار نعم.
أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجروف sayyidina umar dan khattab ya yi sammako ya tafi zuwa ga kasarsa can da take jurf فوجد في ثوبه احتلاما sai ya sami alama cewa ya yi mafarki Fafala.
janaba a cikin tufafinsa sai ya ce لقد ابتليت بالاحتلام من- منذ وليت أمر الناس Kai, wallahi ni kam yanzu an jarrabce ni da yawan mafarke mafarki tun da aka ɗora min lamarin jama'a tun da zama na zama gaban jama'a kuma sai mafarki gashi nan kana kai to ya za ka yi kaga sahabban annabi maki
فاغتسل
sahabban annabi kenan sallallahu alaihi wasallam bakka sala yaje ya wanka وغسل ما رأى في ثوبه من ya الاحتلام gani sai watakan ya wanke abin da ya gani na daga alamar watakan mani a jikin tufafinsa Sun na daga masa- wannan mafarkin da ya yi ثم صلى بعد أن طلعت الشمس sannan ya yi sallah bayan ma rana ta riga ta hudu وحدثني عن مالك Mm.
عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار anna umar bin الخطابي al-khattabi صلى بالناس الصبح ya yi wa mutane sallah asuba ثم غدا إلى أرضه بالجرف sannan ya tafi can kasarsa da take can wajen jurf فوجد في ثوبه احتلاما sai ya sami alama cewa ya yi mafarki a wannan tufafin nasa فقال sai ya ce إنا لما أصبنا الورك لانت mukamcin da muka العروق fara cin ɓargo muka fara samun ɓargo muna ci lanat al'uru shikenan sai jijiyoyinmu suka yi laushi kuma da mun kwanta sai mafarki
فاغتسل sai ya wanka وغسل الاحتلام min من sauri ثوبه ya wanke alamun abin da ya gani na daga mafarkin da ya a cikin tufafi وعاد ya لصلاته sake sallah وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيه أمر بن العاص yahaya bin amr bin ah, yahaya bin abdurrahman bin hadib cewa shi ya fita umara tare da sayyidina umar dan khattab fi rakabin a cikin wani ayari fihim amr bin al-as a cikin su akwai sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine amr bin al-as
وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق to sayyidina umar sai sauka a shashin hanyoyin da suka fita umara din sai rirmi baccin nan da ake ce ana yin sa karshen dare kafin asuba ta yi sai dan zauna ya kwanta wannan kafin asuba ta yi قريبا من بعض المياه ka gani kusa da wani tafki na ruwa فاحتلم عمر to anan sai sai da umar yayi mafarki وقد كاد أن يصبح
kusa ake da asuba sai Sannan- mafarki kuma an bayyana ko Mhm.
فلم يجد ماء الركب ماء babu kuma ruwa ya nemi ruwa tare da wannan ayarin ina mai ruwa yana so ya wanka ya wanke tufafinsa babu فركب حتى جاء الماء sai ya hau dabbarsa sai da ya tafi can wajen tafkin ruwan nan
فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام ka gani sai ya haɗu yana wanke abin da ya gani na daga wannan mafarki da ya yi a jikin tufafinsa bayan ya yi wanka حتى أسفر to tsakanin ya je ya dawo ya yi wanke kayan nasa ya yi wanka gari ya fara haske an bayan dago gari ya fara haske
فقال له عمرو بن العاص sai amur bin al'asi ya ce sai da na umar أصبحت ومعنا ثياب
gashi hannun waye gari ba mai sallah ba kuma a cikin mu akwai wanda ba a rasa su da tufafi biyu ba فدعا ثوبك يغسل ka bar wannan tufafin naka ba sai ka wanke shi ba daga baya a wanke shi ka zo mu baka tufafi ka sa a yi mana sallah فقال عمر بن الخطاب sayyidina Umar dan Khattab ya ce wa ajaban laka "Wa ya amr ajaban bin laka ya al-as Amr bin al-As mamakin maganar nan taka ya Amr bin al-As la in kunta tajidu siyaban afa kullun nas yajidu siyaba yanzu idan kai kana da yalwar tufafi biyu ko uku kowa ne yake da tufafi biyu
wallahi law an fa'altuha fahimta ko a ce in kai kana da tufafi biyu ko uku to kowa ne yake da shi To, wallahi law fa'altuha lakana sunnatan wannan abin da ka faɗa wallahi da na yi to da sai ya zama sunna ce a ce ai duk lokacin da shi ma wani ya same shi sai ya sai ya aru wani kaga kuma sai mutane su kosa da mutane ko za ka babu mashakka ke sabon annabi Wai tufafi biyu gare wani tufafi biyu gare shi mai karfen mai arziki ke wani uku haka wani kwazani ne ran da wani yake so ya matsa yake so ya aure sai a me kake da shi ce zani ne ran tsaga biyu in ba ta sadaki manya Mm.
haka kuma suka tabbatar da addini Mm. bal aghsilu ma ra'aytu wa andahu ma lam ara ya ce bari dai in wanke tufafin abin da na gani a jikina daga janaba din inda ban gani ba kuma sai in yayyafi kawai inda bai gani ba zai bi shi da yayyafi wanda yana ɗaya daga cikin hujja ta cewa kenan ala ayyi hal uh, bani najasa ne
قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احترام a imam malik ya faɗa ya ce game da mutumin da ya ga gurbin cewa kamar ya yi mafarki a cikin tufafinsa ولا يدري متى كان amma bai san yaushe ne wannan maniyin ya kasance a cikin tufafinsa ba ولا يذكر شيئا رأى في منامه kuma bai tuna wai wani abu ba da ya gani a baccinsa an fahimta ko shi ya tuna cewa ya yi baccin amma bai tuna ya yi mafarki cewa ya tara da mace ba har da wannan abu zai fito a jikinsa duk ya yi wannan tunanin bai gani ba قال imam malik ya ce ليغسل من أح من أحدث نوم نامه to shi kenan ya yi wanka daga ƙarshen baccin da ya kwanta ya bacci da wannan tufafin an fahimta ko matsalan sai ya zamanto azahar ta yi yana zuwa azahar sai ga sai ga tufafi a jikin alamar mani a cikin tufafinsa ya yi bai tuna cewa yaushe wannan abin ya same shi ba to shi kenan yaushe ya kwanta da tufafi tun jiya ya kwanta da shi kaga yanzu asuba tana jiransa kenan ko ya je ya wanka asuba tana jiransa sannan sai ya zo ya gabatar da me azhar din kenan shine asali abin da bai zo da mashakka ba
فإن نعم فإن كان صلى بعد ذلك النوم بعد ذلك النوم idan wata kan yayi sallah bayan yayi wannan bacci فليعيد ما كان صلى بعد ذلك النوم ka gani sai ya sake sallah kenan sai ya sake wannan sallah
من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيء ولا يرى شيئا domin fa mutum mutum yakan yi ya yi mafarki amma kuma bai ga komai ba
ويرى ولا يحتلمه wayara wala ya talibu sannan kuma ta yi ya ga mani ma a jikinsa amma kuma me ba mafarkin baye ba na haka shine abin da yasa ya sa wannan ka'ida a ciki
فإذا وجد halin in mutum ya ga abin a tufafinsa to shikenan sai da wannan bacci ne na ƙarshe ne da wannan tufafin to shikenan in ma ka sallata kafin wannan zaka sake wannan sallar in kai wanka
فإذا وجد في ثوبه ماء idan ya sami watakan ruwa a cikin tufafinsa فعليه الغسل lallai sai ya yi wanka وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه abin da ya sa imam malik ya fidda wannan hukunci cewa sai da umar ya sake a adama kana salla ya sake abin da ya sallata ne li akiri naumin namahu na daga karshen baccin da ya ba- ya yi a cikinsa kaga ai sallah asuba ce kawai ko bai sake wancan ta baya ba ولم يعد ما كان bai قبله sake abin da yake baya ba bai sake abin da yake na daga baya ba ta yi mutum yana da yalwar tufafi zai sa tufafin ya wanki ya cire shi ya ajiye shi sai bayan wata biyu uku ma zai kuma ɗauko wannan tufafin sai ya sa ya zo ya gani sai a ce duk sai ya sake sallar wata biyu shi yasa ka'idan ma bata kawo daga can wajen ba shikenan daga wani bacci ne asali ya kwanta daga wannan tufafin kawai shi
babu gusul marati idza ra'at fil manami mithla ma yara ar-rajulu babu mace ta yi wanka idan ta gani ita ma a cikin baccinta irin yacce namiji yake mafarki ya gani حدثني عن مالك عن ابن Allah ce شهاب haya min hadisi ya karbo daga Imam Malik shi ko ya karbo daga Ibn عن Shihab عروة بن Zuhri ya الزبير karbo daga Urwatu bin أن Zubair أم سليم قالت أم لرسول سليم.
الله صلى الله عليه وسلم hakika Ummu Sulaimin ta ce da manzo sallallahu alaihi wasallama المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل a تغتسل tabbasilu mace ta kwanta ce mafarki ta ga irin abin da namiji yake gani ita ma ta yi wanka ya Rasulullahi فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
نعم فلتغتسل Allah sallama ya ce kwarai ta yi wanka فقالت لها عائشة to a gaban Nana Aisha aka yi tambayar sai Nana Aisha ta ce أف لك kai mamakin wannan tambayar ta ke وهل ترى ذلك المرأة a uffin takan zo da ma'anoni da yawa wata kan duk inda ta zo akwai inda take nufi abin da take nufi kaga ta zo a qur'ani har sau biyu ko Mhm. a ajaban bis su'ali kenan kamar abin da aka faɗa ke mamakin wannan tambayar take hal tara zalikal mar'atu da mun mace ma takan yi mafarki ta ga abin da namiji yake gani
فقال لها رسول الله صلى الله عليه sai وسلم manzo sallama ya ce da ita تربت يمينك hannunki ta taba ƙasa kamar hannunki ta shafi ƙasa wa min aina yakunu shabahu?
to idan da na mace ba ta yin mafarki ta yana ne ake samun kuma ɗaya ya kama da ita ko ya ta kama da ita kenan dan ita ma tana fitar wani abu daga cikin ta ne. shi yasa wata ran haɗan sai ya zaman to yayi kama da ita ba da uban sai ya kama ba. ita lokacin ma ta san cewa mace wai za ta yi mafarki ba irin wannan hadisin ma ya zo daga ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ita ma abin da ta faɗa ki
حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة na'am عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ummu salama a batan manzo sallallahu alaihi wasallama tace جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري هذا- إلى رسول الله صلى الله عليه ummu sulaimin وسلم mata abu abi talha mutumin madina ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai فقالت tace يا رسول الله يا مأيك الله.
إن الله لا يستحي من الحق ubangiji baya barin bayani akan gaskiya bai bayyana ta ba هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت
yalla akwai wanka da za a ce lalle mace sai ta yi idan ta yi mafarki فقال sai manzo Allah ya نعم ce إذا رأت الماء kwarai idan ta ga wani abu ya fito daga jikinta lalle za ta yi wanka باب جامع غسل الجنابة babu matattari da ke magana akan wankan janaba حدثني يحيى عن مالك عن نافع نعم.
أن عبد الله بن عمر كان يقول Mm.
لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة malam ta ما لم تكن حائدا أو جنوبا babu ah, laifi cewa namiji a yukta sala bi fadlil mar'ati namiji yayi wanka da ragowar da ruwan da mace kai an fahimta ko mace kai wanka ta fito namiji ya dauka yayi to wannan babu laifi a ciki malam ta kun ha'idan matukar bata kasance haila take ba au kuma au junuba ko kuma janaba
وحدثني عن مالك عن نافع na'am أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنوب na'am ثم يصلي فيه Ah, abdullahi bin umar ya kasance yakan yi guni a cikin tufafinsa na jikinsa alhalin kuma yana cikin janaba sun mayu sallifi sannan bayan ya je wanka ya kuma ɗauko tufafin ya sa kenan gumi ala ayya halin ba najasa ba ne ko da mutum yana cikin mai janaba ya wannan gumin
وحدثني عن مالك عن نافع na'am أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه a- a- abdullahi bin umar ya kasance kuyanginsa an fahimta ko matansa waɗanda suke barori sun kasance suna wanke masa kafafuwansa ويؤذينه الخ- خمرته.
ويؤذينه الخمرة kuma sukan jefo masa sukan bashi alkhumra mayafin jikinsu مم، وهن حيض an bayyana ko ya yi ma- ya yi kamar tawul da shi ya tsatsana jikinsa da shi alhalin kuma suna cikin me haila kenan sun yafa mayafi lokacin da suke cikin haila sun yi gumi ba su yi gumi ba shi ya dauka ya amfani da shi wannan ba abin bane wanda yake a najasa وسئل مالك an tambayi imam عن malik رجل له نسوة وجواري game da mutumin da yake da mata wanda ya aure su yana kuma da barori bayinsa mata hal ya da'uhunna jami'an qabla an yaghtasila yalla ya iya saduwa da su baki daya kafin ya wata kan ya wanka ya sadu da waccan ya sadu da waccan ya sadu da waccan duk ya iya yi ba kafin ya wanka fa qala imam malik ya ce la ba'asa bi an yusiba ar-rajulu jariyatahu qabla an yaghtasila babu laifi dan mutum wata kan ya sadu da kuyanginsa biyu an fahimta ko na a ba su sake a babu laifi mutum ya sadu da me kuyanginsa guda biyu ya shiga wajen wacce ya fito ya shiga wajen wanta ba tare da ya wanka a tsakani ba
fa amma nisa'ul hara'iru amma matan da ya je aure su da sadaki fa yakrahu an yusiba ar-rajul al-mar'ata al-hurrata fi yawm al-ukhra to ai ba ma wai ya sadu da su baki ɗaya ba da an karahiya ne ma ya je shi mutum ya je wajen ɗayar wacce take auro ta yi ita ma waccan auro ta yi a yinin ɗayar an fahimta ko ai ka kowace da kwananta ko to ha- karahiya ne ya ce zai je wajen waccan wacce auro ta yi ita ma ya- kuma a ranar ya tafi wajen waccan ita ma auro ta yi karahiya ne to kwanan wace ce kaga dole kwanan ɗaya aka kauye wannan karahiya ne a ciki
fa amma an yusiba al-jariyata Thumma thumma yusiba al-ukhra wa huwa junubun fala ba'sa bi dhalika amma ya je wajen kuyangarsa baiwarsa ya tara da ita sannan ya fita daga wajen wajen wajen ta ya fita wajen ɗaya kuyangar tasa baiwarsa ita ma ya tara da ita kafin ya wanka a wannan babu komai a ciki, babu komai a ciki. shi ma abin da ya sa karahiyar ta shigo a can saboda me kowace tana da haƙƙi a ciki
wasu ila malikun an tambayi rajulin imam malik junubin.
daga mutumin da yake cikin janaba Wudi lahu ma'un yaghtasilu bihi fasaha aka aj- kawo masa ruwa aka kawo masa ruwa da zai wanka da shi yana cikin janaba sai aka kawo masa ruwa don yi wanka da shi sai Fata ya hafa- rafkanuwa ya mantuwa fa adkhala isba'ahu fihi li ya arifa harral ma'i min bardihi Hmm.
sai ya shigar da hannunsa kawai shi manufarsa ya gane cewa ruwan yana da zafi ko yana da sanyi na'am an fahimta ko
قال مالك إمام مالك إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء a ai in har ya zamanto a hannunsa babu watakan najasa lokacin da ya shigar da hannun cikin ruwan to ba na ganin cewa wannan ruwan zai zamanto najasa ne don ya shigar da hannun nasa kenan mafahumi in akwai najasa sai ya sake ruwa
نعم هذا باب في التيمم
kamar da wani aje da wuri bai سبحانك اللهم وبحمدك تبارك يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله فاتح